لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والقائم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره والسلام العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم أخرجنا من ظلمات الوعد وأكرمنا بنور الوعد وقضى علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالعلم وسهل لنا أبواب فضلك واجعل علينا من خبائل رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر له وما علمتني وارزقني إليه إن ذهبتني إليه ولا تنسني يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة ياسين مكية وهي اثنتان وسبعون آية بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة ياسين wannan sura ce da aka ambace ta da farkon sura shi ne yasin makiya an saukar da ita a garin makka akwai ƙauni guda uku game da saukar wannan sura ƙauni na farko makiya an saukar da ita a garin makka ai kullu haka ba ɗaya ne an ko kuma ƙauni na biyu aka ce makiya ce illa ƙauni in ban da faɗin allah wani za ki da lahun an fito min ma da tsana wannan a madina ita ta sauka ƙauni na biyu kenan an ko kuma madaniya surar madaniya ce a madina ta sauka kullu haka ba ɗaya ne ƙauni na uku kenan waliya sai suna tare wa samanu na aya ta wannan sura tana da ayoyi tamanin da biyu to ita wannan sura imamu sawu ya ce ورد في قبل سورة ياسين أحاديث كثيرة حديثين ما في يوى من الله صلى الله عليه وسلم تنظر في بيان فضل الوان سورة ياسين من هذا الشيء حديثان قوله وقتل من الله صلى الله عليه وسلم يجب اقرأ ياسين على من تاكل وكانت سورة ياسين قبل تنسوك da suka rasu suna ana bukatar a dinga karanta musu yaki wannan ya daga shi hadisi da suka magana a kan fannin yaki za Allah ke ma min mayyidin ba wani mamaci yuqra'u alayhi yaki da aka karanta masa yaki anan mayyidin wanda aka ga yana haro kusan wato fitar rai yana cikin gargara aka ga alamar ransa zai fita ba za a karanta masa yaƙi ba illa hawaman lawa alai sai Allah ya sauƙaƙa masa kuzarai wannan haya daga falalar yaƙi man tsara a yaƙi fi da nafsi duk wanda ya karanta sura yaƙi a cikin dare wato da daddare ibti ga a wani lillahi dan neman yardar Allah gafara Allah da zuci dukkan laila Allah ya gafarta masa zunubansa a cikin wannan daren والنهاية لدى حديثين اسكي بيان الفلل يأتي من قال لك إن لكل شيء قلبا قوة أبينا لزوجيا وقلب القرآن يأتي زوجيا القرآن تتي سورة يأتي تتي زوجيا القرآن ka san ko zuciya tana da matsayi take ma mahallin da Allah yake dubawa inda kai da kake gurgata za ka zo haka kala al jasad kullu wa za ka zo ya ka zo al jasad kullu Allah wa hiya al qalb inda ka san zuciya a cikin dan adam ita ce mahallin da Allah yake dubawa idan ta yi jaru ta yi kyau to dan adam ya yi kyau gaba ɗayansa idan ta ɓaci kuma dukkan jiki ya ɓaci to haka matsayin yasin a cikin alkur'ani ita ce zuciyar alkur'ani wa man qara'a yasin manzo Allah ta duk wanda ya karanta yasin kataba Allah lahu biha qira'at alqur'ani ashara marrat Allah ne ya rubuta masa ladan ya karanta alkur'ani har sau goma a dalilin ya karanta yasin kafa daya za a ba shi ladan katamar alkur'ani sau goma wannan haya daga falalar yasin inna fil qur'ani la suratan maza Allah yace lalle akwai wani sura a cikin alqur'ani tashfa'u li qari'iha tana yin ceto ga mai karanta ta wa tadbiru li mustami'iha tana neman gafara wajen Allah ga mai sauraron ta shi mai karanta ta za ta nema masa ceto a wajen Allah shi kuma wanda yake sauraron mai karantawan tana nema masa gafara yace ala waliya suratul yasin halala am ita ce sura nan ta yaki tudu a fi taurati al ma'ama manzo Allah yace a cikin at-taura ana ce mata al ma'ama kila aka ce ya rasulullah wa mal ma'amatu ne ma'ama kala yake ta ummu sahiba hadi khayr dunya tana game ma'abocin da alheri da alherin duniya tana gama ma'abocinta wato da yake yawan karanta ta tana gama shi da alkhairi na duniya wa tatafau anhu ahwal al-akhirah kuma tana tunkuɗe masa abubuwan tsoro na lahira wa tud'a aidan addafi'a kuma ana ce mata addafi'a mai tunkuɗewa mai tunkuɗe bala'i ce wal qadiya mai kuma biyan bukata duk ana gaya masa tana tunkuɗe bala'i tana biya bukata ta bawa kila aka ce ya rasulullahi ya ma kala wa kaifa zalika me ake nufi da addafiya wal qadiya qala yace tadfau an sahibiha kullu su tana tunkule dukkan wani mummunan abu kama abocinta wa taqdilahu kullu haja kuma tana biya masa dukkan wata bukata ta sai sake ce mata addafiya wal qadiya wannan hada da cikin hadisin da suka yi bayanin falalar yasin manzo Allah ta man qara'a yasin min al-sujud duk wanda ya karanta yasin a lokacin da ya wayi gari wato da safe ko udiya yusu yauni za a bashi saukin wannan yini na zai gamu da sauki a tsawon wannan yini na ba zai gamu da tsananin rayuwa a cikin yinin hatta yusi har ya maraita tun daga safe har ya kai yammaci zai gamu da sauki a cikin wannan yini wa man qara'a fi sadri lailati wanda ko ya karanta ta a cikin farko farkon daren sa bayan magariba ko bayan isha ko iya yusuf lailati za a ba shi saukin wannan dare nasa hatta su biha hatta ya wayi gari ba zai game da tsananin hukunci a wannan daren ba wannan ha yana daga hadisin da ya bayani a falalar yasi amma an wasu an abi da afar daga abu da afar mai sadiq ya ce man waje da fi kalbi kasuwatan duk wanda ya ji wata ƙasa a cikin zuciyarsa ta ji zuciyarsa ta ƙeƙashe ba rahama ba tausayi ba imani falyar tuk surata yasin imamu abu ja'far ya ce ya rubuta surar yasin fi jamin a cikin ƙwarya ai ina a cikin ƙwarya bi za'afaran amma da za'afaran turaren za'afaran ثم يشربه sannan ya shanye wannan ruwan da ya wanke ƙwaryar da ya rubuta yasin din shi ne tawada za'afaran shi ne a matsayin tawada ƙwarya ita ce a matsayin allon rubutun amma sabuwar ƙwarya wanda ba a zuba mata wani abu ba sai a goge ta da sarfai ba za ta yi daɗin rubutu wannan ha yana daga hadisai da suka yi maganar falalar yasin maza Allah ce man qara surata yasin lailatul jumu'a duk wanda ya karanta surar yasin a daren juma'a dan alhamis da daddare to asbaha mazkuran lahu bai waye gari an gafarta masa wannan haya daga cikin hadisai da suka bayani falalar yasin man da kalal maqdira ta wanda ya shiga makabarta fa qara'a surata yasin sai sanar da surar yasin kutufal azabu an ahli hazalika yau za a sauƙaƙa azaba ga wanda ake yi wa azaba a wannan makabartar zalika yau tsawon wannan yini albarkacin surar yasin ɗaya da ya karanta to duk wanda ake masa azaba a wannan makabartar za a sauƙaƙa masa tsawon wannan yin wa kana da wuce adadin man fiha alhasanat ko ko hasanatun hasanatun kyawawan lada kana da zai kasance gare shi da adadin man fiha da adadin duk wanda suke kwanta a wannan makabarta wanda ake wa azaba da wanda baya yi wa azaba duk wani mutum da aka binne a wannan makabartar to za a ba shi lada adadin yawan mutanen da aka binne a makabartar su kuma za a sauƙaƙa musu azaba wannan haya daga hadisai da suka bayanin falalar yaƙi shi kuma an yi haya ibn abi kabir yace balagani labari ya iski ya iso mini anna man qara surata yasin layla lalle duk wanda ya karanta surar yasin da daddare lam nazal fi farahi ba zai gushe ba yana cikin farin ciki hatta yusbiha sai ya wayi gari ومن قرأها حين الهدوء وهي كانت ذات الوقت اللي هو يجري لم يزل في فرح بدل كشي بين أسكين فرن شكي الثاني مسيح حتى يا مليكة يا خي منشي يتي وقد حدثني بها من جربها بشي يا ابن أبي كثير يتي وان يزل سجل حقيقة شيني من جربها وان يجرباتها حدثني بها شيني يزل سجل دولنا فائدة wanda shi ya jarraba shi ga ne ba yau ba to shi ne ya zantar da ni da wannan fa'ida wannan na ya daga falalar yasi mazala ta inna li kulli shay'in qalban kamar hadisin da muka karanta a farko inna li kulli shay'in qalban wa qalbul qur'an yasi mun karanta wannan ma akwai ƙari shi kuma a cikin sa kowanne abu yana da zuciya wa qalbul qur'an yasi zuciyar qur'ani shine yasi sai ya ce wa man qara'aha yuridu biha wajh Allah duk wanda ya karanta sai yana nufin zatin Allah wato da ikhlasi gafara Allah da ku Allah zai gafarta masa wa udiya min al-ajali za a ba shi lada ka annama qara'a al-qur'ana ashara marrati kamar ya karanta al-qur'ani har sau goma wa ayyuma mudrinu ko a ina musulmi ƙuri'a inda aka karanta yasin a wajensa wato ba shi ne ma ya karanta ba kamar marar lafiya yana kwance aka karanta masa yafi kuma jinyar ta ajali za na zana biyu malakul mawut idan mala'ikan mutuwa ya sauko masa ko wa ayyuma muslimin quri'a inda hu idza nazala bihi malakul maut surata yasin surata yasin shine na'ibul fa'il wa ayyuma muslimin ko a ina musulmi ƙuri'a sura ya za ka karanta sura ne a cikin inda hu a wajensa za da zala bihi malakul maut idan mala'ikan mutuwa ya tashi sauko masa na zala mala'ika zai sauko da kulli harfin min hada adadin kowane harfi dai na yasin zai sauko da asharatu ablakin mala'iku goma shi a zara'in ya tashi zuwa inda an karanta masa yasin a cikin duniyar da yake ta ajali yanzu harafi ɗaya na yasin zai zo da adadin mala'iku goma a kowane harafi ya ƙubu na bai da dai su kufa mala'ikun nan gaba ɗaya za su tsaya a gaban da su yi sahu yusallu na alaihi suna nema masa tsira a wajen Allah wa yastaghfiru na lahu suna nema masa gafara a wajen Allah wa yashhadu na ghaslahu kuma za su halarci wajen wanke shi idan ya cika wa yattabi'una janazatahu kuma za su bi gawarsa zuwa wajen yin sallah wa yusalluna alaihi kuma za su yi sallah ta gawa a cikin waɗanda za su sallace shi wa ya shadu na dafu da kuma za su halarci binne shi a makabarta duka wannan saboda an karanta masa ya fi kafa ɗaya tak a cikin jinyarsa ta ajali wa ayyuma muslimi qara'a surata yasin manzo Allah ya ce ko a ina musulmi ya karanta surar yasin wa huwa fi sakaratul maut yana cikin magajin mutuwa wancan an karanta masa ne wannan kuma shi ne ya karanta yana cikin halin fitar rai lam ya ƙaji malakul mauti ruhahu mala'ikan mutuwa ba zai ɗauki ransa ba hatta ya ji a hudu ruwanu har sai mala'ikan da yake tsaron aljanna mala'ika da ruwanu ya zo masa a zara'ilu bayan da ikon taɓa shi ya ɗauki ran sai ya jira rizwanu ya zo daga ƙofar aljanna bishirbatin sai rizwanu ya zo da wani ruwan sha na jannati na aljanna fa ya shirbu ha wannan majinnacin zai sha wannan ruwan wa huwa ala firashi yana kwanta akan shimfiɗarsa ku masu zaman jinya ba za ku gani ba rizwanu zai kawo masa ruwan aljanna ya sha yake sannan fa yadda ruhahu azra'il ya ɗauki nan nasa muhuwar yaro shi mamacin yana cikin ƙoshi na ruwa zai karɓi lansa babu kishin ruwan nan ta fita rai saboda an sha da shi ruwan da in an sha ba a yi kishin ruwa har abada shi ne ruwan aljanna wa yankubu fi kabari kuma zai zauna a cikin kabarinsa kafin a tashi kiyama wa huwa rayyanu yana ƙoshe da wannan ruwan da ya sha baya jin kishin wala yahtaju ila hawlin min biyadil anbiya' kayan an je filin kiyama shi baya bukatar wani tafki daga cikin tafkunan annabawa wanda zai sha don maganin kishirwa ya riga ya sha ruwansa ya kone bar kishirwa tun kafin ya bar duniya haka zai zauna da koshinsa ta yi kular jannata har sai ya shiga aljanna wa huwa rayyanu yana koshi wannan haya daga falalar yaƙi manzo Allah ya ce yaƙi bima kullu atlahu tana aiki da da abin da aka karanta ta dai shi in ka karanta don neman waraka daga jinya za ka warkar da kai in ka karanta don kore talauci za ka kore ma talauci in ka karanta don samun arziki za ka samu arziki in ka karanta don wani abu da yake damun ka Allah zai yaye maka in ka karanta don wani bakin ciki da ya dame ka Allah zai maka maganin yasin bima quri atla ita yasin ana karanta tana aiki da duk abin da aka karanta ta dai shi to nan malam yake wa hikmatu ikhtiyari salihina zafin da salihan bayi malamai managarta suka yi zaɓi fi su imani ha a cikin aiki da yasin suka zaɓi a cikirar ko a takararar maimaitawa wannan fa'idar da muka karanta gaba ɗaya an karanta ta kafa ɗaya ne ta ba inda aka ce ka karanta kafa biyu ko uku duk abu da muka karanta din nan kafa ɗaya in kai to za ka maka wannan duk fa'idar da aka ambata to amma mali yake hikimar malamai managarta da suke aiki da ita muka umarce mu mu da ba mu kai mu tsarki ba in mun tashi karantawa mu dinga maimaitawa ka arba'in kamar wani za ka bi an ce ka karanta kafa hudu akan bukata kaza أو تبي فوق كلام يعني كفى بقي أكم أبو كذا أو إيه لا وأربعين فوق كلام تاع أربعين لا أكم أنا كذا وغير ذلك دون ون ون لا أباش أنا دي ثمانين دي أربعين لا إيه ذا عليك أما تصدق أشياء كلام تاع كفى ثمانين دي وغير كلام تاع كفى دليل وغير كفى سبعين وغير كفى جبوا ما لنا كلام تاع وهيكما تكون شدة الهجاج أنا من شابكي نمو ليش ألي روتي يرمو da Ubangijinmu, walgamulati da kuma rafkana ta ɗan adam, alal kalbi da zuciya ta ɗan adam. Shi kuma Allah ƙa'idarsa, manzo Allah ya gaya mana, inna Allah la yastajibu du'a min qalbin lahi. Allah baya amsa addu'a daga zuciya mai rafkana. Lokacin da kake addu'a, idan zuciyarka ba ta tare da Ubangijinka, to Allah ba zai amsa wannan addu'ar ba. ko mun yawan ko shekara nawa za ta ana neman huzurul kalbi halattowar zuciya kuma a sami ashad wada'an wa aqwalu qila inna nashi'ata al-layli hiya ashad wada'an wa aqwalu qila tashin dare da mun yana sallah yana addu'a yana bauta wa Allah shine nashi'ata al-layli hiya ashad wada'an shine mafi tsananin taku da ake samu tsakanin harshe da zuciya a wannan lokacin saboda ba kwalabiya ta duniya duniya ta yi shiru ba ƙarar mashin ba na mota ba injin nika ba surutu ba shiriniyar yara za ka samu nutsuwa tsakanin ganawarka da ubangijinka to a wannan lokacin ko kafa ɗaya mutum ya karanta abu in dai an samu ittifaki tsakanin zuciya da harshe to Allah zai karba ya biya bukata to malamai mu da yake zuciyar mu akwai kwarabiya da yawa akwai alhijabu wal kafulatu shiddatul hijabi wal kafula tsananin shabaki da yake tsarewa tunanin abin duniya kana addu'ar ma tunanin ka ya tafi a wani guri shine hijabu da kuma rafkana alal kalbi da zuciya to fa duk takarari da albarkar maimaita wannan da malamai suke bayarwa da karanta kafa hudu kafa bakwai kafa goma sha ɗaya kafa saba'in arba'in da ɗaya tamanin ɗari uku ɗari uku da talatin da uku da sauransu wannan tikirari da ake samu taskunir atuhu madubin zuciyar za ta tsarkaka in da hijabi da rafkana ta rufe zuciyar to idan a kafa ɗaya zuciyar ba ta yaye ba ba ta wanku ba a marra ta biyu wata kila ka wanku ko a marra ta uku ko a ta hudu kafin ka gama dai a samu safa'ul kalbi tsarkin zuciya to a dalilin wannan kuma sai Allah ya karba addu'a ta ko alal misali inda muna magana akan yaƙi kuma muke tana da ayoyi 82 to idan a ayar farko yasin wal qur'anil hakim zuciyarka ba ta tare da ubangijinka a wannan ayar amma in laka liminal mursalina ko ala siratul mustaqima kana tare da ubangijinka to an kiyaye wannan wanda ka karanta a lokacin da kake hudurin qalbi in ka zo marra ta biyu kai sa farko ya fi wal qur'ana shi wanda a marra ta farko ba ka tare da ubangijinka a na biyu in ka zo kana tare da ubangijinka a cikin karanta ta to kaga ka samu aya biyu sun miƙe ke to da haka da haka maimaita da kake yi a samu dai a samu guda ɗaya ta tashi wanda babu rakkana a zuciyarka babu shamaki da ya tsare tsakanin zuciyarka da ubangijinka saboda haka ne fasit takarari tasiriyar ato da maimaitawa ne madubin zuciya take tsarkaka wata rabta ɗabi'atu ɗabi'ar zuciya take ƴantuwa daga wasuwasi da kuma rakkana wa in kana sabulu mazkuru duk da yake falalan da aka ambata a hadisan na farko da muka karanta la ya tawaqqafu ba ya tawaqqufi ala takrar al-afdal mai kawo ba ce dole sai ka mai ta sau kaza ba Allah zai ba kaucin falalan to amma in dai kana da bukata ta musamman a wajen Allah to ana so ka maimaita ka ka ba shi hadu lahu hadhihi al-ahadith amma da wadannan hadisi da muka karanta suna ba da shaida ba inda aka ce a maimaita kaza to amma saboda ɗabi'ar mu sai mu sai an maimaita sannan ake dace to bismillahir rahmanir rahim ya fi Allahu a'lamu bi muradihi bihi Allah shine masanin abin da yake nufi da wannan harufa guda biyu ya'un da sinun ma musawi yake al-qurra'u sab'atu makaranta ƙur'anin nan guda bakwai wato kira'o'in nan guda bakwai warsu da habdu da sauran guda biyar ɗin kira'o'i ingantattu guda bakwai wanda suka inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dukkan su sun yi karatu ala taskiru nuni abu ta daurewa nu'ara ya fi a rubutun ba nu'ara ba ya ce da sun amma a bakin akwai nu'ara da suke yake ɗaure to ya fi yin kamar yadda a rubutunmu na warshi inda aka ambaci suran surar da ayyuka an sa ya da alif baki aka sa sun da ya da nu'a to amma da aka zo cikin alkur'anin sai aka bar iya harfan guda biyu ya'un da sinu ko to wancan ana koya maka yadda zaka karanta sai aka kawo maka shi a karance ya yin to in ka shigo kuma da wancan da ka karanta a sunan surar da wanda ka karanta a cikin surar duk a baki ɗaya ne amma a rubutu kuma daban ko ba haka bane na al'alaramuni suratu yasin da aka rubuta a Qur'ani na warki ai rubutun ba iri ɗaya bane da na cikin surar ko to wancan shine asali dukkan huruful muqadda'a idan ka dauke shi ko da ana ta musu huruful muqadda'a alif lamim alif lam ra alif lam mim ra alif lam mim sad kaf aya ayin sad ha mim ayin sin kaf nun kaf yasin taha waɗannan ana ta musu huruful muqadda ko da a haɗa suke yanka ɗauko kaf ha ya ayin sad harufa biyar ne ha mim ayin sad ko shi ma harufa biyar ne ha mim ayin sin kaf su ma harufa biyar ne kuma za ka gansa an haɗe su kamar sakandare a haɗe ko amma duk da haɗe su da aka yi da alifu lamin da aka haɗa nan da ya yi ara da alifu lamura da aka haɗa nan da ya ra da alifu lamin sa da aka haɗa lamun da mimun da hadu dukkan su rukun muqadda'a ne asalin su a yayyanke suke kawai saboda farkin rubutu ne aka haɗe su saboda me wajen karantawan kowanne harafi shi kadai ake karanta in ka ce kaf ne ka ce kafu ha'u ne ko ayin ainun ne ya dinnan ya ce ko ko ayin ainun ne da ya umfad shi ma sadin aka bada kowanne sunansa aka kira ba karanta da aka ce ka ha ya asa ba ba ya yi ba karanta da aka yi an tsintsinka ne a baki a rubutu ne kawai ake ganin su a hannu to ana ta mutu rukun bukata wannan ma da aka sai yaki asali ya ne da siro ya ya in ka sa mata wakafi me za a ce ya sinun sinun in ka sa mata wakafi me zai zama sin ko da ma ai da zama sin muke cewa amma sinun ne ai ya kunce sai mu ce ya kaga wakati muke sawa kamar zakariya zakariya uya ai sai a ce zakariya bikin rahmati duka abdahu zakariya mu masu ya alhamdulillah ma saboda aya ba mu faɗin wannan alhamdulillah muna sa wakati to waɗannan haruffa muqadda'ai asalinsu haka ake karanta su a yayyanke ya'un da siru a ce ya yin to Allah shi kaɗai ne ya baro kansa sanin abin da yake nufi da wannan haruffa to kira'o'in guda bakwai ingantattu duka sun zo ala taskini nuna abu na ƙaunin nu'aren nan wanda ba a ganin da a rubutu amma ana karanta ta a harshe da idigamiha kuma da nutsar da ita idigamin ita nuna ɗin fi wawu fil wawu ba da cikin wawun da ya zo baya in an ce ya fi ba sai wal qur'an da shi ba ya samu a kira mu ai ba a sa aya kaga mu anan su anan a haka sun sa aya ya ci aya ne sai wal qur'an da shi amma a ka'ida kuma in za a karanta ko an sa aya sai an yi idgamin nuni fil wawu ya fi wal qur'an da shi yi mana shi ne ilgamu hadda shadda a kawo ya fi wal ƙur'ani a shi shi ne ilgami wanda haka kira wani ingantattu guda bakwai suka rawaito daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aw ko kuma izhariha akwai kira'a da sauran ta kuma da izharu wawu din haka ce ya asir sai a tsaya sai kuma a ce wal qur'anul hakim mu ma ana sa wakafi ko ya ce din akwai lokaci ko da ba aya ba ne to kira'a ku ta zo da izhari ne ita kuma waccan ta zo da idgami wannan shine kira'o'in ingantattu da aka samu lafuzza guda biyu ko dai ya fi wal qur'anul hakim ko ya fi wal qur'anul hakim ana sa wakafi ko aya izhari ce to ƙuri'a shuzuzu amma akwai kira'atu shuzuzu ta yi karatu da don nuni da ruku'an nu'ara ya tinu wal qur'anil hakim duk da babu nunu din a zahiri amma za ka karanta ya tinu wal qur'anil hakim amma kira ce shazza wa fata ya wata kira ita ma daga cikin shuzur ta yi karatu da fata al nunu ya tina wal qur'anil hakim wa kasa ya wata kira ita ma a cikin shuzur ta yi samu da kisirar nuni ya fili kowace kuma akwai abin da take kaddara fal'awwalu na farko da aka ce ya filo don nuni kabarin labari ne yi mubtada'in ma'rufi don mubtada da aka shafi shi ko mun san kabarin mubtada a nahwu rufu'a ne ko da mubtada da labarin da rufu'a suke dauka to shi wannan ya filo din labari ne na wani mubtada shi kuma mubtadan ma'rufu an shafe shi ai abin da ake kaddara wa mubtadan hazihi ya filo hazihi shine mubtada ya filo shi da kabarin mubtada marfu' a kira da suka karanta ta da yasinu ana kaddara hazihi yasinu wa muni amina sara to amma an hana wannan nunu din sarrafuwa domin a ka'ida tunda na kira ne za a ce in yana sarrafuwa za a ce hazihi yasinun ina ba ta an gane idan suna ne mai sarrafuwa za a ce haza zaitun ba za ta haza zaidu ba kada haza zaidu ta yi barna a larabci haza zaidu ko haza muhammadu ko duk wani suna mai sarrafuwa ana masa tadlili iyo a nakira to gashi wannan ba alif da lamun ba ma'arifa amma kuma aka ce ya tinu saboda mai saboda ba ya sarrafuwa hazihi ya tinu ba ce ya tinun ba an hana shi sarrafuwa lil alamiya wa ta'anifi saboda alamiya da kuma ta'anifi wasani kira'a ta biyu daga shi shuzur wanda saboda fata annu'ara ya sina in ma alal binayi alal fati ta ta kafifan ko dai an gina ne akan fata'a saboda sauƙaƙawa aka ce ya sina saboda ya sinu din akwai nauyi a harshe sai suka gina akan fata a takafifan domin sauƙaƙawa a harshe yace ka aina kamar kalmar harafin nan na aina wa kaifa kaga aina in yazo a farkon jumla a matsayin marfu'i yake domin za ka ce aina wali duka kaga ainu ya zama mubtada walidu ya zama kamar mubtada amma aina din ba sai ainu ba wa kaifa da kaifa ita zuwa farko ita ma mubtada ce amma ba za ta kai ku ba saboda ne kafifa ba za ta nauyi a harshe in ka ce ainu ko ainun mai hamla ba ne an ba shi ba ko ka ce kaifu ko kaifu zai yi nauyi a sai aka sauƙaƙa to a wannan kira suka ce shi ma ta kafifan ne ka aina ko kaifa au ko kuma a kira'ar fataha din maf'ulun bihi ya tila din maf'ulun bihi ne shi ba da ma mun san mansubi ne da fi'ilin mahzufi shi ma mafi'uli ne na wani fi'ili da aka shafe taqdiruhu qaddara shi ne utul ya yasin utul kai karatu tunda an ce yasin sunan manzo Allah ne kamar yadda zamu a cikin kaulin da yazo akan ma'anar yasin ana cewa suna ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ayan nan da take innaka laminal mursalin tana tabbatar da wannan in ka ce ya yin ya kai annabi Muhammadu. Allah ce wal Qur'anul Hakimi na rantse da Al-Qur'ani mai hikima innaka la minal mursalin kaga sunan sa yake an kira sunan sa aka yi rantsuwa da Al-Qur'ani kuma sannan aka ce innaka lalle kai ya tiru la minal mursalin kaga wannan tabbatar da cewa ya tiru yana daga cikin sunayen manzon Allah to yace أو كوكما مجرور قراءة توقع شين شرور أنا مثلا كسر عليه أتي ياسيني بحرف قسم أدليل ولا حرف ولنسوى معذوب دعك شادي كذلك أي شين واو القسم هو واو القسم هو كثير ياسيني لا لن إذا ياسين وما بقول أنا ما بقول ياسين كوا هو هو ده أنا يلنسوى ده ko kuma a ce wa yasin idan hurufin kasar din wawun ne amma sai aka shafe shi wa huwa mamnu'un min al-sarf kuma an abun halawa ne a sarrafa shi ba zai tarmini ba wa salisu na uku mabni'un ala al ana gina shi akan kisra yasin ala asalin takallufi min liqa'i sakinain abu sa asalin kubuta daga haduwar ɗaurin guda biyu saboda a gaba akwai wal qur'anul hakim to Allah yake ya fi yin ko Allahu alamu bi muradihi bihi wal qur'anul hakim Allah yake na rantse da al-qur'ani al-hakim mai hikima ai al-muhkami abin kyautatawa bi ajibin nazimi da makayacin tsari wa badi'il ma'ani da kuma makayacin ma'anoni innaka lalle cewa kai ya rasulullahi la min al-mursalin wallahi kan a cikin manzannin Allah ala siratin mustaqim mutalikun bima qablahu ai lalle cewa kai ya rasulullahi ala siratin mustaqim kana kan tafarki madaidaici shine ajibin musulunci ai tariqil anbiya qablaka kana kan tafarkin annabawa da suka gabace ka shine tafarkin annabawa ko shine at-tauhid wal huda kadai ta Allah da kuma shari'a wa ta'kidu bil qasami wa ghairi ta'kidi karfafa wannan ayoyi da Allah ya da rantsuwa shine lamul qasami da yake lamin al mursalin wa ghairi da wani fa shine harfu tawkid na inna aka ce innaka la min al mursalin an karfafa ayar da rantsuwa da kuma nuna tauhidi to wannan raddu raddi ne da Allah yake da kauli kufari lahu game da kafirai da suke yi ga manzon Allah suke cewa lasta mursalan suke cewa kai ba manzo bane sai Allah ya ce innaka la minal mursalin lallai kai kana daga cikin manzannin Allah ya rasulullahi tanzilul azizir rahim ka ka karanta تنزيل العزيز الرحيم أو القراءة تنزيل دفتة أرلام شيء القرآن توقعيني نأبنجدي العزيز مبوعي في ملكي الرحيم كما يجن كي بخلقه قبائل خبر المبتدا مقدر أي القرآن شيء القرآن معنى القرآن تنزيل العزيز الرحيم في أكشاف مبتدا ثم أكشف الأخبار لتنزيل الجهيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون
Na'am, Allah ya ce da tunzira ƙauman, ya Rasulallah an sauka maka da Alƙur'ani ne domin ka yi gargaɗi ga wasu mutane bihi da Alƙur'ani. Ma uzira abu'u mutanen da ubanninsu da suka shuɗe ba a musu gargaɗi ba, ai lam yunzaru ba a musu gargaɗi ba fi zama ne fatarati a cikin zamanin yankewar wahayi. Iyayensu da kakanninsu sun ƙurai shawa kafin zuwan manzon Allah ba wani manzo da ya ya musu gargadin azaban lahira to Allah ya aiko ka domin kai wa waɗannan mutanen wanda iyayensu ba a musu gargadi ba fahum gafiluna iyayen nasu da suka juda suna marabtala annal imani da barin imani wa rushdi da shari'a laqad haqqal qawl لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون laqad haqqal qawl Allah ya ce wallahi haqiqa alƙawlu fadin nan na Allah da yake la'amla anna jahannama min al-jannati wan nar na rantsa sai na cika wuta da aljanna da mutum sai na cika jahannama min al-jannati wan nar da mutum da aljan to wannan kauli na Allah da ya rantsuwa haka ai waje ba shine ya tabbata ala aktarihim abda mafi yawan kafiran makka kaulin da Allah ya rantsuwa bil azabi da sai ya azabtar da kafirai fahim saboda haka su waɗannan kafirai na makka la nuna ba sa ba da gaskiya ai hukumin na al'aksaru mafi yawa ba dukkan mutanen makka inda Allah ya ce ala aksarihim ba kullum ba an samu da yawa da suka yi imani amma yawancin su a lokacin ba su yi imani ba inna ja'alna إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مطمئون Allah ya ce inna ja'alna fi anaqihim aglalan lalle mu mun sanya hukumomi a cikin yayin su kafirai bi an tudamma ila hal aidi shi hukumi shine za a kamo hannayen mu- mutum a daure a jikin wuyansa da sakani bi annal kulla domin al kulla shine mufradin aglal ya jima'u da yana haɗuwa hannaye inda su nufi zuwa ga wuya shi ne ake ce masa ukuli to Allah ya ce mun sanya hukumomi a cikin wuyayen kafirai fa hi ai al'aidi wannan hannaye nasu majmu'a da aka taro ta ila al'azqani zuwa muƙabikin su dan ku zaqani shine azqan wa hiya abula ce masa zaqanu mujtami'ul lilyani gurin da sage da gemu yake haɗuwa nan kenan kamar da mai tagumi ya tagumi nan yake dafawa to haka hannayensu guda biyu aka kawo aka tokare mukamukinsu da shi kuma aka sa sansani aka ɗaure hannayen da wuyan fahim hukuma huna saboda haka sun suna masu ɗaga kansu sama hannun ya tokare an ɗaure shi a jikin wuyan ai ya shi una ƙur'usau suna masu ɗaga kawunansu sama la ya tafi una kafa ba sa samun ikon sun da kawunan nasu wa haza tamfilu wannan misali ne Allah yake bugawa da halin kafirai in ana wa'azi za su kawar da kai su daga kai ba za su karɓa ba da kuma halin azabar da Allah zai mutu a wato a ranar lahir wal muradu abin nufi annahum la yaz'aluna lil imani ba sa karkata ga yin imani wala yakfuduna rusul ba sa saukar da kansu saboda girman kai da hutu karfi imani imamu sawu yace ita wannan aya ta inna da alnafi an ake mu a galalan nazala fi abi jahal ibn hisham ta sauka ne a cikin abu jahal ibn hisham babban kafirin nan makiyin manzon Allah wa sahibihi da wasu abokanansa guda biyu a cikin kafiran maka su wani rubutun dujira yan kabila su sabaru makazu al makazumi yina ko wanda dukkan su a cikin larabawan banu makazu wa zalika wannan abin da ya faru har Allah ya saukar da wannan aya anna aba jahalin halafa abu jahal ya yi rantsuwa da in ra'a muhammad yusalli yace wallahi in ya ga annabi muhammadu yana sallah a ka'aba la yarda khanna ra'sahu bi hajar wallahi sai ya kumfata kansa da dutse alwashi ya sha a gaban kafiran makka yace in ya kala ganin muhammadu ya fito a bayyana a ka'aba yana sallah to sai ya ɗauko dutse in ya sujada ya kwankwaɗa kansa da shi. Falan ma ra'ahu yayin da yayin da ya gama zan Allah yana kallon zahabu Abu Jahl ya tafi farafa a hadarar ya ɗauko ƙaton dutse liyarmiyahu domin ya jefa shi a kan manzon Allah. Falan ma au ma ilai yayin da ya yi nuni da dutsen haka zai tsala masa. Raja'at ya duhu sai hannunsa ya dawo ila ulki zuwa wuyansa. da dutsen ya kasa jefa dutsen dutsen ya makale a hannunsa kuma yana jin azabar nauyin dutsen wanda ta alhajaru bi yadayhi an duwatsun ko dutsen ya makale a hannunsa ya kasa jefarwa falan ma'ada ila ashabihi yayin da ya dawo da dutsen zuwa wajen abokanan nasa su wani durbin bujira suka tambaye to ya kai da kai alwashi har kai rantsuwa kuma gashi ka samu dama har ka ɗauki dutsen me ya hana ka ka jefa masa ka kwamfasa kan nasu da kai alkawari a kabara hundi mara a sai ba su labarin abin da ya gani ai da nan ya zan jefa dutsen kawai sai na ga an kama hannuna an ɗaure da wuyan kuma dutsen ya makale na kasa jefar da shi sai da na dawo inda kuke sannan na samu damar jefar da dutsen فقال رجل ثاني sai mutum na biyu daga cikin matsiyatan sai ya tafi tun da kai kasa kai kai ka kasa shi mutum na biyu nan wahol wani dubrun mujira shi ne wani dan mujira sai ya ce ana arga qur'ata ni zan yana kwankwasa kansa tun da kai ka kasa ya sake ɗauko dutse fa atahu yazo wajen manzon Allah wa huwa musalli yana sallata ala halati akan halinsa na farko tun da yayi wannan sujjada har Abu Jahal ya je ya komo ya kasa bai dago daga sujjada ba ya tarar da shi ala halati liyarni bil hajar domin ya jefa maka wannan dutsen fa a'ama Allah basarahu sai Allah ya makantar da ganin sa a lokacin yana doso da manzo Allah yake kawai sai dai na gani fa da Allah ya zama sautahu sai ya zama to yana jin muryar manzo Allah yana karatun Qur'ani a sallar wala yarahu amma kuma baya ganin faraja ila sahabi shi ma ya dawo wajen abokan nasa yana dawowa sai idan ka kuma ya buɗe wato da ya dawo dansu da farko balai na rahun bai ma gansu ba hatta na don wato da suka kira shi suka ce a ga mu nan fa za ka wuce sannan idan ya bude ya zo ya same su faƙalar sabitu shi ma na uku za su yace wallahi la ashudu kannar asau la ashudu kannar da la aroba kannar dumma dumma na ɗaya ya shi ma ya yi alwashi sai ya kwankwaɗa kansa dumma kazar hajara sannan shi ma ya ɗauki dutsen wanda laƙa ya tafi yana dosowa inda manzon Allah yake faraja alƙahara sai ya dawo da baya da baya kamar an tunkudo shi wato yankusu ala ajibai yana dawowa ta bayansa hatta karra ala kafahu har sai da ya fada akan kiyarsa ya samu damar juyawa ba ma ya tuntsira ya faɗi ta kiyar magashiya alai kuma a sume ya faɗi da dutsen nasa ta ƙeya kuma a sume fakila lahu da ya farfado aka ce masa ma sha aruka kai ko me me ya faru gare ka me ya lamarin ka ala yace kai sha'ani azim lamarin na yana da girma tunda ba ka har su ma nayi ko ku ai ba ku su ne ba yace ra'aitu rajula na hango wannan mutum yana nufin manzon Allah falamma da nutu yayin da na kusanto shi fa'izan yayin nan fahalu ne daga wani ƙatar rakuni ya katsuru bi zanabai ko? yawwa babu ya ko? bi zanabi ba na arabtai sun akwai ya uzu ce bi zanabai yawwa akwai ya? kai ba naka akwai? mala ali akwai ya? zana baihi to zana biya shi ila kun jela na wace ne zana bihi da jelarsa zana baihi da jelarsa guda biyu kaga kuma ai ba jibi ba ne da jela bi zana bihi din ya bar guda ɗaya shi fa iza falu sai ya ga wani laƙumi ya tsuru bi zana bihi yana karkata jelarsa ƙatar raƙun shi da faru yana kaɗa jela alama ne na yayi fushi jela yake kawai ya ƙara su yake ma ra'aitu qattu falan a azama min tunda nake da dai ban taɓa ganin raƙumi mafi girma ba min fiye da wannan na gani ne kuma raƙumin ya zo hala mai liwa bane ya tsare tsakanin ya da muhammadu ya shiga tsakanin fawan lata wal uzza yace na rantse da lata da uzza lau da na zulmin da na kusanci wannan raƙumin la akala ne wallahi da ya cinye dan ya gaji ya bude baki ya bude baki jira kawai ke ya tsara su to fa anzalallahu tilka al-aya sai Allah ya saukar da wannan aya inna ja'alna fi a'naqi bidu aglalan fa hiya ila al-azqani wa hum mafun wa fiha a cikin wannan aya isharatun akwai ishara ila ma yakunu lahum zuwa ga abin da zai sadu gare su fi jahannama cikin jahannama wannan a duniya aka yi musu domin a bada kariya ga manzon Allah kuma aya tana ishara a lahira ma haka za ka za a musu fi jahannama cikin wutar jahannama min salatu da na farko jiru da za a daure su da shi wal aglai da hukumomi da za a daure wuyan su da hannayen su wa umi absarin da makantar da ganin su wa biya a cikin wannan aya dai ayyukan isti'aratun tamthiliyya akwai isti'ara tamthili abinda malaman balaga suke cewa isti'ara ce da take misalta halinsu na lahira kuma aka yi musu tun a duniya haihu shabbaha halahu yayin da Allah ya kamanta halinsu tun tila'in cikin hannuwarsu nuna guda ga shiriya wa imani da imani ya kamanta shi da hali da halin man kulbat yadu ga wanda aka daure hannunsa fi uluki a cikin wuyansa wa umiya basiru aka makantar da ganinsa bijami'i saboda an haɗa wannan ma'anoni guda biyu anna kullum kowane ɗaya mamnu'un min al-usul ila al-maqsud mutumin da aka kama hannunsa aka ɗaure wuyansa da shi kaga an hana shi ya faɗi da abin da yake nufi in wani abu zai ɗauka ba zai ɗauka ba in abinci zai ci ba zai iya ci ba sai dai a bashi mamnu'un min al-usul ila al-maqsud to shi ma wanda da yake yin imani hukunci ne na Allah ya hana shi saduwa da yin imani to fa tasula anna al-ayata kai tabbata ita wannan aya dalatu ala al-umur salat tana nuni ne ga al'amura guda uku na farko sababul nuzul dalilin da yasa aka saukar da ayar wanda muka karanta shi Abu Jahl da wurin gida da sauran da na ukun nasu na biyu shine wa ma yakun lahu fil akhirah tana nuni ga abin da zai faru da su a ranar lahira wa tamsilun da kuma misali da Allah yake bugawa bi manqihim ga hana musu min guda na shari'a da Allah yake na'am
وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون
na'am Allah ya ce waja'alna min bayna aydihim saddan a wannan kira mun sanya wani shamaki a gaba gare su wa min khalfihim kuma ta bayan su ma mun sanya saddan wani shamaki bi fati sini saddan wa danniha suddan kuma kira abu ta wani waja'alna min bayna aydihim suddan wa min khalfihim suddan fil mawdi ala cikin gurgurun guraren guda biyu shi ne min bayna aydihim suddan wa min khalfihim suddan fa ga sai na da muka rufe idanuwan saboda aka fa la yusuruna ba sa iya ganin gaskiya ba sa iya ganin shiriya shi ma tamthilul aidan buga misali ne da kanta turke imani saboda an toshe musu hanyoyin imani wa sawa'un alaihi وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون Allah ya ce wa sawa'un alaihim daidai ne a wajen waɗannan kafirai a anzartahum shin ka musu gargadi bi tahqiqil hamla kai ne tabbatar da al'amuran guda biyu a anzartahum wa idlal thaliyat alifan da musanya ta biyu ta zama alif a anzartahum wa tafhiliha da sauƙaƙe ta anzartahum wa idkhalu alif bayna al-musala wal ukra da shigar da alif tsakanin wacce aka sauƙaƙa da tsayar an zartahun wa tarki da barinsa an zartahun kira'o'i ne mabambanta wajen guda biyar mu dai kamu sawa'un alaihimu an zartahun am lam tunziru daidai ne a gare su ka musu gargaɗi ya rasulan lahi am lam tunziru ko ba ka musu gargaɗin ba la yuzuna su abu da halin da yadda wani zuba mai jira ba su ba taɓa yin imani wato da kai musu gargaɗi da karka musu duk ɗaya ne domin Allah ya hukunta ba za su taɓa yin imani
إنما تنذر من اتبع الذكر وكثير وآمن بالغيب فبشره بمغفرة وعدل كريم Allah ta inna ma tunziru mai yasa ba a zikira ya rasulullahi kadai dai kana yin gargaɗi ne ga wanda yake bin alqur'ani shi a zikira anan kamar yadda Allah ta inna nahnu nazzalna zikira wa inna lahu lahafizuna to anan ma ya kaddara shi da alqur'ani shi ne azzikira kadai dai ya rasulullahi kana yin gargaɗi ne ga mutumin da ya bi alqur'ani ai ma'ana ya fa'u inzaruka gargaɗinka yana amfani ne manita ba a zikira ga wanda ya yaba alƙur'ani to kashiyar rahamana bil gaibi kuma ya bi tsoron Allah a fake ai kafa ya bi tsoron Allah wa lam yarahu bai gashi da idansa ba fa bashiru bi maghfiratin wa ajrin ka sa abin da ya wahalar da larabawa su a ce ba a ganin Allah kuma abin samu shi ne yake wahalar da su wanda sun yadda akwai Allah amma abota masa shi kaɗai kuma suna shan domin wala in sa'alta wa man khalaqa samawati wal arda la yaqulunna Allah za su ga maka Allah ne kaga sai ga akwai shi to amma abota masa shi kaɗai suna shan tunda ba sa ganin sa in suka bauta masa ya ji ko ya gani ko ya karɓa ba su sani an je lahira nan shi kaɗai zai iya musu biya musu bukatun su gaba ɗaya ko kuma ba zai iya ba shi yasa suke karawa da gumaka kuma malamai masana suka ce duk da shari'a tana hannun Allah bata ma a hannun Allah yake to amma mutumin da ya saba gaskanta abin da bai gani ba ko da a ɗabi'ar sake to idan aka bi domin addinin musulunci zai karba cikin sauki yanzu kamar aka ce kasashen mu na Hausa kafin zuwa musulunci bahaushe baya bautar gunki amma yana bautar dodo da aljani ko da fi'inna ta ga ba gami su suke ba to da addinin musulunci ba ka mutu wa'azi dama sun saba imani da gaskanta abin da idan su baya gani sai suka rungumi addinin musulunci cikin sauki amma duk mutumin da ya sa gunki a gaba ko rana ko wuta ko shanu abu na zahiri yana masa sujjada to ka yage ka raba shi da abin da idan sa yake gani ya yarda da shi ka kawo masa abin da bai taba ganin sa ba bai taba jin zancen sa ba ka sai ya ajiye wannan ya karɓi wannan yana da wahala a ɗabi'a ta ɗan adam amma mutumin da shi kafircin ka dama ba san wani abu ne wanda dama ba ganin sa yake ba to in ka zo cikin sauki sai ka raba shi da wancan sai ka kawo masa addinin musulunci cikin sauki kuma zai karba ko ba yaki yawanci waɗanda suka saba da wani ɗabi'ar su karɓar musulunci yana da sauki a wajen su amma masu wasan gumaka akwai wahala sai dai kawai shirya ta Allah saboda haka Allah ya ce na ba su zuwa mai da ba zikira wa kashiyar rahamana bil gaibi fa bashiru kayi wa wanda yayi imani da Allah yake bin tsoron Allah ka masa bishara bi magfiratin da gafara a wajen ubangiji wa ajrin da kuma lada karibi mai girma huwa da zai shine aljanna na'am إنا نهروا للموت ونكتب ما قدروا وآثارهم وكل شيء آتيناه بإمام مبين na'am Allah ya ce inna nahnu nuhyil mauta inna cewa mu in ji Allah nahnu nuhyil mauta mu ne muke laye matattu ai bil ba'si a lokacin tashin alkiyama wa naktubu ma qaddamu kuma muna rubuta abin da suka gabatar fi hayati ba cikin rayuwarsu min khairin na alheri wa sharri daga sharri duk muna rubuta shi aikin lauhin mahfuz cikin littafin na lauhul mahfuz biyu ya zo alai domin abin sakayya a gare shi a ranar tashin alkiyama wa asarahu kuma muna rubuta gurabansu da suka bari ai matunna bihi ba adam abinda aka yi koyi da shi bayan su sawa'u shi ma min khairin wa shar abinda mutum yayi a rayuwarsa ya koya wa ƴaƴansa ko talakawansa ko wasu da suke rayuwa a ƙarƙashinsa sa to idan ya mutu ya bar su ba suna wannan aikin to lalle za a rubuta duk abin da suka aikata shi ma za a rubuta masa kamar su na zunubi idan sharri ne ko kamar su na lada idan aikin alheri saboda ka'idar na zaman sannan fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yawm al-qiyamah ومن صلى ومن صلى في الاسلام صلاه سيئه وله وزرها ووزر من عمل بها الى يوم القيامه duk wanda ya sunnanta wa mutane kyakkyawar sunna to yana da ladar wannan sunna ko da ya mutu da ladar wanda ya yi aiki da sunnar ta su ila wanda ya kyamu haka nan ya sunnanta wa mutane sharri to za a rubuta masa zunubin sharrin da ya koya wa mutane su duk wanda ya aiki da ita bayan mutuwa za a rubuta masa har zuwa za tashin alkiyama wa kulle shayin kowanne abu nasubuhu bi fi'lin yufassiruhu nan da aka ce wa kulle shayin da fi'ilin kadarin wani fi'ili ne yufassiru da yake fassara shi ka gane ai ai da ka tubu kulle shay da ka tubu ba sai mudari bane to shi yake fassara wannan ma'ana muna rubuta kowanne abu a hasaina kuma mun kiyaye shi ai da baɗin mun tsara shi a rubuce fi imani cikin littafi mubini mabayyani أي كتاب للتابع بين هو الله المعقول إن له المعقول نعم واضرب لهم مكان صحاب القرية إذ جاء المرسلون
واضرب لهم مثلا الله يكي يا رسول الله فبقى وكافر مكة مثالي أي اجعل لهم مثلا فسنيا مثل مثالي أصحاب القرية نوسوا محبوتا القرية القرية دي نفي الأكية ko intakiya duk ana faɗi da fasahar hamza ko kisrarta ya uzun ma da shadda ko da takafifi antakiya ko antakiya ko ka ce intakiya ko intakiya ita ce alƙaryar da Allah ya ce a buga wa kafirai maka misalin mutane wannan alƙaryar iz ja'a al-mursaluna yayin da jakadu na annabi Isa suka zo wa wannan mutanen gari na Ilakiya ila akiri har zuwa ƙarshe badul istibali min ashabi al-qarya ai rusul Isa sune al-mursaluna anan ba manzannin da Allah ya aiko su su kira mutane zuwa ga Allah ba a'a jakadu ne daga cikin hawariyawa annabi Isa ya zaɓe su ya aika su zuwa mutanen indakiya su wakilce shi wajen isar da saƙon Allah. Waɗannan mutane guda biyu na farko da annabi Isa ya fara aikawa zuwa birnin indakiya. Da Allah ya taɓa duro matsalar kiɗabun linnabi, zance da Allah ya da annabi sallallahu alaihi wa sallama. an ya riba da ƙaunihi matsala ya buga misali ga mutanensa la'allahum yadda iduna watakila ko sa wa an sufa yi su ba da gaskiya ƙaunihu a sahaba ai an ɗakiya bil fati wal kasri an ɗakiya ko in ɗakiya wa sukunun nuni wa kasirin ƙafi wa da tafisu ya ne makutuwa wa hiya madinatun da ardu rum wani birni ne a ƙasar rum can a sham kenan a zamani za ta surin azimi ma'abociyar wani garu mai girma min sakarin wanda kuma aka gina shi da fanzu wato ganuwa ta suka yi mai tudu wata ta kere gine-ginen garin wahiyar baina kamfati jibali asali shi kuma wannan birnin al'akiya yana tsakanin wasu manya-manyan duwatsu guda biyar garin kamar kwazazzabo ne a tsakanin duwatsu manya-manya guda biyar da suka kewaye shi daunuwa isna ashara milan kewayen faɗin birnin mil goma sha biyu ne wa hasilu bi zalikal qissati matabbacin wannan wa hasilu tilkal qissa matabbacin ita wannan qissa anna isa alaihi salam cewa annabi isa alaihi salam ba asa rasulai da farko ya aikata kadu guda biyu من الحوريين دغا حواريا من الحواريين دغا المدرسه حوارياوا يا ايها المسلمين الى اهل الاكيا زوا mutanen birnin andakiya ismu ahruma sadiqu sunan ɗayan su sadiqu wasani masduqu mai gaskiya da kuma abin gaskanta falamma qaruba min al-madina yayin da sadiqu da masduqu suka kusanci wannan birni na indakiya ra'aya shaikan yar'abu ne matin lahu sai suka ga wani dattijo yana kiwon wasu yan tumakai da tasgiri ne na gana yana kiwon gunai matin wasu yan tumakai da hunasa wa huwa habibun najjar wannan dattijo shine habibun najjar sahibu yasir ma abocin surar nan ta yasir fa sallama alaihi sai sai masa sallama wato suka gaishe shi فقال الشيخ لهما ده في جنة حبيب النجار يتي مسلم من أنتما kudin suwa ya dan daga ganin su ya ga baki ne ba mutanen garin bane faqala suka ce rasula isa alaihi salam mu da kazu ne guda biyu na annabi isa alaihi salam da zuku muna kiran ku mutanen andakiya muna kiran ku min ibadatu al daga balin bautar gumaka ila ibadatu rahman zuwa ga bautar Allah ar-rahman faƙala sai habibu na gare ce a ma'akuma aya to akwai wata alama ko mu'jiza a tare da ku da take nuna gaskiyar abin da kuka faɗa ƙala sai suka ce na abu ƙwarai kuwa na cikin mariba domin muna warkar da marar lafiya wa dubrul akama muna warkar da makahu wal abrasa da mai kuturta amma fa bi izinin Allah ta'ala da izinin Allah ta'ala ba dabarar mu bace ba iyawar mu bane Allah muke roƙa ya warkar da su. Wa zalika karamatan lahuma wannan kuma karama ce da Allah ya yi musu. Wa mu'jizatan li nabiyhi ma kuma mu'jiza ce ta annabi Isa. Da annahu da mushi annabi Isa lamma arsalahuma lokacin da zai aiko su ayyadahuma bi mu'jizati ya albace su da mu'jizojin da Allah ya bashi ma'ana ya ala musu mu'jizar da Allah ya bashi su kuma sai ta zama karama a gare su. Ƙalar Sheikh wannan dattijo Habibu Najjar ya ce, To, tunda har kusa kuna warkar da marar lafiya, suna warkar da makaho da kuturu to inna li ibna ni ina da wani da maridan mara lafiya mundu sini na tsawon shekaru yana yana kwance ko tashi baya yi tun da aka aike shi a kwance ce ko zama baya yi tsawon shekaru kala suka ce fal arfi bila lanzuru hagaru wuce ka tafi tare da mu mu je gidan naka mu duba halin da yake ciki fa a tajihi ya je gida ya ɗauko musu ya zo musu da wannan ɗan fa masa ha'ibu na sai suka shafi wannan ɗan nasa fa ƙama sai ya miƙe tsaye da ƙafafun su lokaci a lokacin take bi iznillahi ta'ala amma da izinin Allah ta'ala fa ƙama fil waqti sahiha ya miƙe yana mai lafiya kamar bai taɓa yin jinya ba fa bashar kabar fil madina sai wannan labari ya yaɗu a cikin wannan birni na al'akiya cewa ai wasu mutane baki sun zo sun warkar da ɗan nan na habibu na jari wani inda aka aike shi har ya girma yana kwance bayan da lafiya bai taɓa tashi yau an tashe shi yana takawa da ƙafar labari ya watsu a cikin gari wa shafallahu ala aidihi ma kasiran min al-marada habibu najjari ya ba su masauki ya zama mai masaukin su duk wanda ya ji labarin sai ya kawo mara lafiyarsa in ya iya zuwa ne majinyacin ya zo da kansa sai Allah ya warkar da mutane da yawa ala aidihi ma a hannun waɗannan jakadu guda biyu sadiku da masudu wa kana lahum malikun su kuma mutanen antakiya suna da wani sarki ya abudu da asunama yana bautar gumaka ismuhu indika sunansa yayi kama da sunan garin antakiya shi kuma indika wa da ajihi ma sai sa aka kira wasu wa ƙala ce man an tuma kudin zuwa ne ne ƙala suka ce rasula isa alaihi salam su jakadu ne na annabi isa alaihi salam ƙala ya ce wa fi mani tuma to da kuka zo ƙala suka ce na duka ni ibadati man la yasma wa la yabsu muna kiranka daga balin bautar wanda baya ji baya gani shine gunki ila ibadati man yasma wa yabsu zuwa ibad bautar wanda yake ji yake gani shine Allah qala yace wa hal lana ilahu duna alihatina shin dama muna da wani Allah ko ba bayan gumakan shi bai ma san ba akwai maganar Allah ba ya taba ji ana cewa akwai wani Allah da wani muke bautawa ba sabanin gumaka qala suka ce da amƙorai kuwa akwai Allah na gaskiya wanda ba gumakan da kuka san saka da hannunku ba allazi aujadaka wa alihataka shine ubangijin da ya samar da kai ya samar da gumakan naka gumakan naka ba bishiya bija da kuke sassaka ba ko dutse ku sassaka shi ya samar da kai ya samar da gunkin naka Allah ma sai ke musu kuma ko ku tashi ku tashi daga fada hatta an zo fi amin kuma har sai nayi nazari cikin labarin ku na yake ku shawara fatabi'ahu man nasu sai mutanen gari suka bi su da umarnin sarki bayan sun fita sarki ya tattauna da na hannun damansa suka ce to waɗannan mutanen in ka bar su za su iya sa mutane su kware ma baya inda yanzu an fara yadda da abin da suka zo da shi to fatabi'ahu man nasu sai mutanen sarki suka bi bayan su wa aka zuhu ma suka kama su wa jaladu kullu wahidin minhum ma bi'ata jalda suka bulalu kowane ɗayansu aka masa bulala ɗari wa wada uhu ma fi sijini kuma suka je suka sa su a cikin firsin suka kulle falan ma kulli ba yayin da aka tsare da waɗannan sadiku da masu duku wa duri ba aka musu wannan bulala to ba aka isa alaihi salamu ra'asal hawariyin annabi isa alaihi salamu sai ya aiko shugaban hawariyawan gaba ɗaya wanda kusan shi ne wakilinsa in baya mu shine shaf'ulu sati sunan shugaban hawariyawa ke sai ya aiko shi ala asali ma ya biyo bayan saboda tun da suka je shuru shuru wata da watanni ba labari sai ya turo a zo a duba wani hali ake ciki da yukira huma domin ya ga a wani hali suke ciki da kada shaf'ulu albalada to shi shaf'ulu saboda bai san hakikanin me ya faru da yan uwansa ba ta ga ba zai zo yana tambayar ina suwana suwana ba sai a ce ai shi baya tare da su a kama shi sai ya shigo birnin mutana kiran yana mai shigar guntu yana ɓadda kama bai bayyana kansa ba da ala yu'ashiru hashiyatal mali sai ya zama yana zaunawa da mutanen sarki fadawan sarki na hannun daman sarki yana zuwa dama fada ya je ya yi kokari ya cusa kai cikin mutanen sarki hatta ana su da sai da suka saba da shi suka ɗebe kewa da shi fa rafa'u kabarahu ila al-malik a ƙarshe sai suka ɗaukaka labarinsa zuwa wajen sarki suka ce mu fa akwai wani mutum da ya zo mana mutumin kirki ne albarka ne sifa kaza da kaza sun saka kai labarinsa wajen sarki fada'ahu sarki ya kira shi shi ma ya ajiye shi a gabansa yana shawara da shi wa alasa bihi ya ɗebe kewa da shi ya saba da shi wa akaramahu ya karrama shi wa rabiya ishratahu ya yarda da zama da shi wa qala lil maliki wa za ta yawmi wata rana da ya gade ya samu shiga a wajen sarki yana da faɗa a ji a fadar sarki wata rana sai yake wa sarkin balagani ni ba na nan labari ya ishe mini kafin na zo annaka habasta rajulaini fi sijini an ce wai ka tsare wasu mutane biyu a fursuna wa zarauta ma aka kai har ka musu bulala hina da'awa ka ila gairi dinika yadda suka kira ka zuwa ga wani addini wanda ba naka ba fa hal kallam tawuma shin kai zance da duniya kafin ka dau wannan hukunci wa samita qawlan ma ka ji zancen su fa qala yace halal gadab bayni wa bayna zalika fushi da ya tsare tsakani na da yin wannan abin da kake faɗa yanzu ban tattauna da su ba cikakkiya ban saurare su ba cikakken sauraro saboda sun fusa ta ni qala sai yace fa inni ara ayyuhal malik to ni ina gani ra'ayina ya kai wannan sarki an tabi'uhu ma ka kirawo hatta naddali a alama inda kuma har mu tsinkayo abu sa abin da yake tare da su mu gano hakikanin abin da suka zo da shi fa da hu mal malik sai sarki ya sa aka kirawo su fa qala shaburu sai shaburu yace man arsalakuma ila haula waye ya aiko ku zuwa wannan gari qala suka ce Allahu allazi khalaqa kulli shay ba su ma sai annabi isa ba ubangijin nan da ya halittu dukkan kowa shi ne ya aiko walaisa lahu shariku ubangijin da babu abokin tarayya a gare shi maƙalar shab'unu shab'unu ya ce to fasifahu ku siffanta mana ubangijin naku wa aujazu amma ku taƙaita ku yi ijari a taƙaita kawai kasan magana an ta yawa sai a shiga wani abu daban ku siffanta mana shi amma wa aujazu ku takaita wa aujaza ko akwai alifin tasmiya fasifahu wa aujaza ku siffanta shi sannan kuma ku takaita kala suka ce innahu yaf'alu ma yasha'u shi ubangiji mu yana aikata duk abin da ya so wa yahkumu ma yuridu kuma yana hukunta abin da ya nufi kaga sun kawo ijabi a takaice فقال شمون شمون يسي وما آيتكما توني آيركم ko alamar ku ta cewa Allah ne ya aiko ƙala suka ce ma ta tamanna duk abin da kake buri bi mala duk abin da kake so ya kasance mu shi ne ayar ma ta tamanna duk abin da kake burinsa ka zo da shi mu za mu nuna maka aya a jikinsa فأمر الملك شي شابون كي ومركي سلكين غلين حتى جاءوا بغلان حسق دولة ونيارو بدموس العينين وان إدانو وان أشافي أن أيديش ما كولا من إدو بابو أي وموضوع عينيه وموضوع عينيه غلا بين إدانو وان غداجو كالجب هذا كمر بوشي بابا بنزي لكانون بوشي دا لا مكان إدو تنزم هكا فكرة تكي fama za la yad'uwa ni rabbahuma sadiku da masduqun nan ba su gushe ba tunda aka kawo yaron nan suna ta roƙon ubangijin su akan ya walkar da wannan yaro ya tsaga masa gani babu lamu idan fa suna ta addu'a hatta shaqqa mawdu'ul basar har sai da gurbin ido ya tsage a jikin wannan fuska da take kamar goshi fa aka za bundukatai ne sai suka ɗauko mulmulan taɓo guda biyu min ilin na taɓo wanda suka mulmula shi kamar girman ƙwayar ido fa wada'ahu ma sai suka sanya wannan mulmulan tako guda biyu fi hadaqatay cikin lamun idansa guda biyu fasara ta sai wannan taɓon guda biyu suka zama to mukula sai ni ƙwaye ido guda biyu ya muturu bihi ma wannan mutumin yana gani da su taɓo fa suka murmura suka leƙa a ramin idan amma Allah ya mai da ƙwaye idan ta zama ido mai gani fa ta'ajjabal maliku sarki yayi mamaki fa qala shabunu lil malik sai shabunu yake wa sarkin in anta sa'alta alihataka yanzu kai in kai ne ka roki gumakanka a tsayin na wani zula haza ko in an ta sa'ata ali hadaka to yanzu kai sarki zan baka shawara idan ka roƙi gumakanka hatta ya suna wani zula ba har su ba suka aikata irin abin da wannan mutum da suka aikata ka da raka sharafu wa ali hadaka za ka samu daraja a wajen mutanenka kuma gumakanka ma za su ƙara daraja a idanuwan mutanen kaga hikima da yake masa da zai gane gunkin nan dai da zai amfana su saboda su wannan yanzu sun yi an gari kaga yanzu idanuwan mutanen gari ya koma kan mutumin da an sani tun da aka haife shi ko ramin ido babu an tsaga masa ramin idan kuma an sa masa da idanu kuma yana gani kaga dole hankalin mutane ya karkata zuwa gare su yace in kai ma kalo guba kanka suka yi ma wannan to ɗaukakar dama kai sarki ne mai daraja a wajen mutanenka darajar ka da ta guma kanka za ta dawo a tsara da wani maliku sarki yake laisa li an kasiru makatumu ai kai na hannun dama na ne ba ni da wani sirri a gun koyewa an ka gare ka ba ni da wani sirri da zan koye ma fa inna ali haka da kaga guma kannan namu alladina abudu wanda muke bauta musu la ya zama baya ji gunkin namu wala ya suru baya gani shi kansa baya ji baya gani ba abu da zan koye ma wala ya suru wala ya fau baya cutarwa baya amfanarwa wa kana shamunu ya dukulu ma al-malik ala sana shi shamunu nan da ba da yazo ya shigar bultu yana bin sarkin ya tashi zuwa kotar gunki tunda ya zama na hannun dama yana shiga wajen gunkin wa yusalli amma shi yana kwatanta kamar yana bautar gunki wa yadallahu amma yana kankan da kansa ne ga ubangijinsa hatta zannu annahu ala millati ma suka zata shi ma yana kan addinin sa na gunki to fa qala al maliku lir rasulaini sai sarkin nan ya waiwaya ya gaya wa zan jakadu guda biyu na farko da aka fito da su daga fursuna suka dawo wannan makaho da ganinsa in kudira in kadira ilahu kuma allazi ta abu dani in har ubangijinku da kuke bauta masa ya samu iko ala'i yayi mai yitin ya raya matacce amanna bihi wa kuma to za mu ba da gaskiya da shi kuma kuma za mu yi imani cewa kuma da kadu ne na ubangiji kala suka ce ilahu na qadirun ala kulli shay ai ubangijinmu ne iko ne akan dukkan komai ba ma raya matacce kadai ba فقال الملك سنكي يتي إن ها هنا ميتا to a cikin wannan ɗakin akwai wani matacce kad ma ta mudu sab'ata ayyami ya rabu sun kwana bakwai da ya wuce sati guda wa huwa ibnu dahqana dan wani babban na hannun damu hanci da ake ce masa dahqama wa ana akantu na jinki ka binne shi falam adfanu ga binne shi ba sai yanzu a abawu abu har sai babansa ya dawo ubansa ne baya gari ya mutu sai da zinke ta binne shi har sai ubansa ya dawo yau kwana bakwai kenan da mutuwa wa kana da'iwa uban na uban mamacin baya gari wa qad tagayyar amma yanzu fa har ya fara canjawa don ya fara wani kaga a tunaninsa a dawo masa gare ma bai taso gawo da kafan bakwai da mutuwa har ta fara wani kuma a ce za a dawo mata gare to duk da haka fa ja'ala waɗannan salihu da basu suka haɗu su biyu yan uwa da rabbahuma alaniya suna roƙon ubangijinsu a bayyane mutanen gari da fadawan sarki da kowa suna jin irin addu'ar da suke wa shamulu shi ma shamulu shugaban su na hawariyawa ya rabbahu sirra amma shi yana roƙon ubangijinsa a asirce akan Allah ya karfafa waɗannan jakadu guda biyu ya biya musu bukata ya raya mataccen faƙaman mayutu kawai sai mataccen nan ya miƙe wa ƙala mataccen da bakin zai ce in ni mayutu mundu sab'ata ayyami ni fa matacce ne na mutu tun kwana bakwai da suka shuɗe wa kuntu mushrika kuma da na kasance mai gogon gunki mushriki tunda yanzu ya mutu kama ai ya sanar da komai a bayyane ya san makomar mushriki mai gogon gunki kace da ni na kasance mushriki ne fa udkirtu fi sab'ati adwiyatin minan nar sai aka shigar da ni cikin wasu kwazazzabai guda bakwai minan nari na wuta wa ana uhadhirukum ma antum alai ya gaya wa sarki yace ni fa ina muku gargadin wannan hali da kuke kai na bautar gunki fa aminu billahi ku yi imani da Allah abinda wannan mamacin ya gaya wa sarki kenan sun maƙala sannan yace futihat abwabu sama'i yace gashi yanzu na ga an bude kofofin sama fa nazartu shaban na hango wani taurayi hasanul wajhi mai kyakkyawar fuska yashfau yana ba yana yin ceto ya haula salasa ga waɗannan mutum uku shaqulu wa hazaini nuna shaqulu yace shi ma yana tare da su an yayi masa hijabi ne ya hanko annabi Isa kuma yace masa to yayi magana da sanki a sake masa mutanen sa guda uku yace wannan shaqulun da kake ganin shi ma yana tare da su to ka wato ka sake su shi da waɗannan mutum biyu wa ashara bi yadihi wannan matattar da aka raya ya yi nuni da hannunsa ila sa ya zai zuwa ga abokanan shamunu a cikin mutane da shamunun da wannan da wannan duka kashe su wa ana ashhadu kuma ni ina shaidawa Allah ilaha illallah wa anna isa ruhullahi wa kalimatu inda a zamanin annabi isa ne ina shaidawa lallai babu abun bauta da gaskiya sai Allah kuma lallai hakika annabi isa ruhi ne daga Allah kuma kalma ce ta Allah fata'ajjabar wani sarkin nan yayi mamaki na laye wannan matacce wa da'ahu aha min zalika kala ma'alima shaqulu ya da shaqulu ya gane anna qawluhu maganar da yayi ad asara yayi tasiri fil maliki cikin wannan sarki to akbar wa bil hayy sai ba shi labarin duk halinsa wa annahu rasul isa shi shi ma da kada ne na uku da annabi isa ya turo wada awu shabun ya kiraye shi zuwa ga yin imani fa amana al-mulku sarki ne imani da Allah wa amana ma'ahu qawmun wasu jama'a daga cikin mabiyansa kuma suka yi imani tare da shi wa kafara akaru da wasu kuma sauran suka kafirce a wannan kauli kenan shine mafi inganci wakila wani kauli aka ce a bal kafara al-mulku sarkin shi bai musulunta ba ya kafirce ya butulce wa ajma'a ala qatl rusuli har ya haɗa shawararsa a kan zai kashe jakadun guda uku gaba ɗaya. Kuwa wa ƙogo shi da mutanen suka yi shawara a kan za su kashe Sham'ulu da Sadiku da Masudu. To fa ballaga Habiban labari sai ishe wa Habibun Najjar da tijar nan makiyayin tumakai. Wa huwa ala babil Madina yana can ƙofar garin yana kiwon tumakansa. Aka ba shi labarin cewa fa mutanen nan sarki ya hakala zai kashe su to faja'a yas'a ilayhi shine faja'a rajulun min al-madina yas'a sai yazo yas'a yana gudu yana gaggawa ilayhi zuwa gare su wa yuzakkira wa yana tunatar da su wa yad'u yana kira su la ta'atul mursalina zuwa ga yin da'a ga waɗannan jakadu guda uku to a nan ne sun karɓi maganarsa sarki da mutanensa suka yi imani to alhamdulillah gobe sai mu karanta ayoyi alhamdulillah alhamdulillah da muka karanta dai Allah ya ba mu ladai da muka yi kuskure kuma Allah ya yi mana Allah ya ganar da mu marasa lafiya mu na gida da asibiti Allah ya ba su lafiya masu lafiya Allah ya kara mana lafiya matafiyanmu Allah ya dawo da su lafiya waɗanda suka zo mana Allah ya bai da su gidajen su lafiya marigayenmu Allah ya gafarta musu samu samu Allah ya samu cika da imani Allah ya biya mana dukkan bukatun mu da bukatun waɗanda suka umarce mu da addu'a fatiha da salatul fatiha بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتداره العظيم اللهم أنت أمرتنا بدعائك ووعدتنا بإجابتك وقد دعوناك كما أمرتنا وأجبنا كما وعدتنا يا ذا الجلال والإكرام إنك لا تخلف الميعاد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتح الحمد لله